الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة بير وتنزل الحجه hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda ya munasaba da 22 ga watan biyar shekara ta 2026 miladiya ci gaba da karatu na zaure da ake gabatarwa a wannan majalisi mai albarka da za mu fara da littafin alfiyatul usul wallafar babban malami al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah to idan ba banta ba wannan shine zai zamo darasi na arba'in a karatu wannan littafi mai albarka mun kwana a baiti na 289 za mu tashi baiti na 290 inda malam ya kawo wata tatimma wadda ta kunshi bayani akan alƙara'in abinda malamai na usulul fiqh suke kira da alƙara'inul murajjiha li ahadin lihtimalaini za mu tashi baiti da 290 a shekhu abdullahi rahimahullah yake cewa ƙara'inun fil lafzi aw fil khariji aw fi siyaqihi bi tarjihin taji ثلاثة القروء جمع جائي للطهر جمع الحيض بالأقراء والحنف المعنى له لفظان مذكر وضد فيه ذاني وهذه قرائن لفظية ثم مرادنا بخارجية فطلقوهن لعدة لنا في خارج ما بعده لغيرنا حيث أمرنا بالطلاق حيث لا تأخير للعدة في الطهر جلا والحنفي واللائي لم يحضن قد بدل أشهرا عن الحيض تعد فدل أن الحيض أصل العدد مثل تيمم لمن لم يجد قياسنا والشافعي العدة من العبادات فحيضا عدة مما ينافيها فلا توده فيه وأولى أن به تؤدى الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى إذا ما أمنت با أنا بياني أكن واتو lafazi wanda yake muhutamali lafazi da zai zo a littafin Allah ko hadisan annabi sallallahu Alaihi wasallam sai zan yana ɗaukar ma'ana sama ga ɗaya to an kammala bayani akan matsaloli da ya kawo muna guda shida da malamai suka tattauna akwai ihtimali a cikinsu ko babu to yau za a yi bayani akan abin da ake kira da alƙara'in abinda malamai suke kira da alƙara'inul murajjiha ma'ana wasu alamomi wasu dalilai da za a iya amfani da su idan an samu lafazi yana da ihtimali to sai a amfani da waɗannan alƙara'in ɗin sai a yi tarjihin ɗaya daga cikin ma'anonin da lafazi yake ɗaukarsu misali su malikawa sun ce wannan lafazin yana nuni kan kaza alhanafiya su kuma sun ce lafazin kaza ne kamar yadda muka ji a baya to idan an samu irin wannan akwai hanyoyin da su malamai suke bi kowa sai ya yi tarjihin fahimtar da ya karkata a kanta to su ake kira da alƙara'in jam'u ƙarinatin ƙarina shine alama amma nan ana nufin wani dalili wanda za a iya amfani da shi domin a ƙarfafi wata ma'ana da lafazi yake ɗauka wadda shi mai kafa dalilin yake ganin wannan ma'anar ita ya kamata a yi amfani da ita to alƙara'in ɗin kala uku ne kamar yadda malam zai ambata akwai alƙara'inul lafziya akwai ƙara'in na lafazi wanda cikin lafazin za a fitar da wannan ƙarina ɗin sai a yi tarjihin wata ma'ana daga cikin ma'anonin da shi lafazi yake ɗauki da shi ba wajen lafazin za a je ba a cikin lafazin sai a yi amfani da lafazin wato yanayin yadda aka yi amfani da shi imma a ƙa'ida ta nahau ko ta tasirifi ko ta balaga sannan akwai alƙara'inus siyaƙiya akwai su kuma ƙarinoni na siyaƙi siyaƙin lafazin ne zai nuna duk da a lafazin ba za ka ga ƙarinar ba amma kuma in ka kalli siyaƙin to za ka ga cewa lallai abin haka yake sannan na uku shine alƙara'inul kharijiyya su kuma ƙarinoni ne da suke wajen lafazin za a je ne a samu wani lafazin daban da yake goyon bayan ɗayan ma'anonin sai a kafa hujja da shi to waɗannan guda uku su ne malan zai tattauna mana to shine ce ƙara'inun fil lafzi to ƙara'in ko dai su zamo cikin lafazi shi lafazin da yake da wannan ihtimali na ma'anonin aufil khariji ko kuma ƙarinonin su zamo a wajen lafazi ma'ana suna can a waje kenan za a yi amfani da wasu nusus kenan na uku aufi siyaƙihi ko kuma ƙara'in ɗin su zamo a siyaƙin lafazin ba a wajen lafazin ba ko ba cikin lafazin ba kawai siyaƙin za a kalla to shi ne mala ya ce ta ji dukkansu su uku ɗinnan kowanne sukan zo bi tarjihin tare da rinjayar da ɗaya daga cikin ihtimalai na lafazi wani zubi a yi amfani da ƙara'in na lafziya wani zubin a yi amfani da na siyaƙiya wani zubin a yi amfani da na kharijiya kowanne suka zo to shi ne malam zai ba mu misali dama yana daga cikin amfanin littafin idan ya kawo maka abu to sai ya kawo maka misali saboda ka ƙara gane wannan ma'anar sai ce salasatul ƙuru'i jam'un ja'i littuhuri jam'ul haidi bil aqra'i a baya mun yi bayani akan lafazin ƙuru cewa lafazi ne mushtarak yana da ma'anoni daban-daban yana ɗaukar ma'anar al-tuhur yana ɗaukar ma'anar al-haidatu da Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna sai ce salasata quru su malikawa da shafi'a suka tafi kan cewa salasta ƙuro tsarki ake nufi idan an saki mace to lissafinta zai kasance ne da tsarki ba wai da jini ba wanda dai bayanai sun gabata su kuma alhanafiya suka ce salasata ƙuru'in haida ne kenan an saki mace to za ta yi lissafi ne da jini ba da tsarki ba kaga lafazin ya zamo almushtarak kenan ko kaga ya zamo muhtamal yawwa to yanzu ana son a kawo maka dalilan su malikawa da shafi'iyya da suka yi amfani da su sun yi amfani da ƙara'in labziya a wannan aya da yasa suka ce lalle lalle tsarki ake nufi ina ba ta gane sun yi amfani da wannan haka su ma alhanafiya sun yi amfani da ƙara'in lafziya su ma e ba wai haka kawai kowa ya faɗi ra'ayin da yake so ba a kowannensu ya gina fahimtarsa bisa ga dalili to shi ne mala ya ce faɗin allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui salasata ƙuru'in cewa mata waɗanda aka saka to za su zauna da kansu ba tare da mazaje ba wato salasata ƙuru'in sai ce to shi ƙuru'in ɗin nan za mu ga jam'un ne ja'i ai lafazin jam'i ne ba mufuradi ba ne ko yauwa ba ƙar'u an ka ce ba alƙar'u shi ne mufuradi alƙuru'u kaga jam'i ne kaga jam'i ne to sai malika suka ce jam'i ne na littuhuri jam'i ne na attuhur jam'i ne na attuhur shi ƙuru'in ɗin nan kaga attuhur mufuradi ne to shi yasa suka ce da tsarki za ta yi lissafi wato kamar Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata atharin to sai aka yi amfani da lafazin qur'i to ta fuskar ma'ana shi qur'in dinnan jam'i ne na at-tuhur tunda mafuradinsa na lafazi shi ne alƙar'u shi kuma alƙar'u a wurinsa a nan sai suka ce a tsohor ake nufi kenan madadin a ce salasata a ƙwahari to sai aka aje lafazin a ƙwahar sai aka ɗauko lafazin ƙuru'in wanda a ƙwahar kaga jam'i ne na mi na a tsohor jam'o ƙilla ne to ba ya amfani da shi ba sai aka yi amfani da jam'ul kasara ƙuru'in kaga alawaz ne fa'ulin kaga jam'ul kasara ne to za mu ga cewa a tsohur kaga mi muzakar ne ba ma'annas ba ne ko ba ma'annas ba ne to shi ne ce to wannan shi ne abinda su malikawa da shafi'a suka tafi a kai su kuma alhanafiya suka ce a'a salasata ƙuru'in ƙuru'in ɗin nan jam'ul haidi jam'i ne na alhaidi ba na attuhur ba ita kuma alhaidatu mu'annas ne kaga mu'annas ne eh yawwa saboda haka sai suka ce jam'i ne na mu'annasi su alhanafiya kenan shine bil aqra'i suka ce saboda ana yakan zo da al aqra eh a wato ba mu kai ga na hanafiya ba duk hujjoji ne na malikawa sai suka ce jam'ul haidi amma jam'i na haida to bil aqra'i ana yin shi ne da al aqra'u mun yi wannan magana a baya cewa wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa idan aka ce ƙoro to ana nufin me tsarki al'adahar in an ka ce al'aƙara'u to ana nufin jini mun yi wannan karatun a baya saboda kowane lafazin ya zo tunda mun yi magana akan hadisin da wata mata ta zo tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama game da jini da yake zo mata sai ce da ita da'i salata ayyama a ƙara'iki e ki daina sallah kwanakin kaga kwanakin me jini ba kwanakin tsarki ba saboda wani lokaci ne mace ba ta sallah to kaga a nan manzo Allah bai ce ayyama ƙuru'in ba sai ce ayyama a ƙara'iki to shine su malika da shafi'iya suka ce in za a yi jam'in shi ana nufin kuma na haila to al'aƙara'u ake cewa sai a yi masa jam'u ƙillatin to kuma ba shi ke cikin aya ba ba cewa aka yi salasata a ƙara'in ba ƙaya ƙuru ya aka ce to ƙuru jam'ul kasara a ƙara jam'u ƙilla to wannan abinda su malikawa suka tafi a kai ke sai suka ce to dalili kuma hawa yau idan wannan bayanin namu ka gamsu da shi sai ce to warajjahal a ƙwahara to kamar ka tambaye shi to menene ya rinjayar da cewa al'adahara ake nufi da ƙuru'in ɗin nan sai ce zikiru ta'i an batun lafazin ta'un shine warajjahal a ƙwahara shi ya rinjayar da cewa tsarki ake nufi a ina an ka ambaci ta'un fil addi ga lafazin lissafi shine salasa ta kaga ambaci mi ta'u ta anisi sannan aka yi idafa adadin sai aka ce mi ƙuru'in to ambaton wannan ta'un din shi ya yi nuni kan cewa lallai tsarki ake nufi ba haila ba saboda a ƙa'ida idan za a yi lissafi za a jingina uku lafazin uku kamar salasatun arba'atun hamsatun sittatun saba'atun sabaniyatun tis'atun asharatun idan za a jingina shi za a yi amfani da shi wajen lissafi to idan abin da za a lissafa namiji ne to akan sa masa tawul akan sa masa ta'u misali ka ce salafatu rijalin salasatu rijalin salasatu dalibin an gani? yawwa salasatu ɗalibin salasatu rajulin to kamar yadda za ka ce salasatu rijalin salasatu tullabin to haka ko ga mufuradi za ka saka ta'un wato kada son ka ce ɗalibi uku to lissafin ɗin adad ɗin to sai ka samu ta'u tanis sai ka ce salasatu rajulin salasatu rijalin arba'atu rijalin hamsatu rijalin sittatu rijalin sab'atu rijalin samaniyatu tis'atu asharatu rijal wannan shine ka'ida idan al-ma'dud namiji ne to al'adad din sai a rufe shi da tawon amma daga salasa din zuwa goma kamar yadda muka ambata wannan shine ka'ida ina fatar an gane shine ka'ida da malamai na nahau a suka tabbatar kamar yadda ibn malik yake faɗa cikin alkhulasa yana cewa thalathatan bitta'i kullil ashara fi addi ma ahaduhu muzakkara yace kul thalathatan in za ka yi lissafi ka ce thalathatan ka kawo shi da ta'un bitta'i ka yi amfani da ta'un lil ashara har zuwa goma daga uku har zuwa goma a ina fi addima ahaduhu muzakkara idan za ka lisafa abinda ɗaiɗaikunsa namiji ne ɗaiɗaikunsa namiji ne kaga ƙulla mai mufuradinsa ɗalib ɗalib kaga muzakkari to kenan za ka ce salasatu ɗalibin kamar yadda za ka ce salasatu ɗullabin haka za ka ce salasatu rajulin kamar yadda za ka ce salasatu rijalin wannan shi ne ƙa'ida to ita kuma aya da aka zo sai aka ce walmutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna sai aka ce salasata ƙuru'in kenan ƙuru'in ya nuna menene ne muzakkar ne saboda mi saboda saka saboda saka ta'u amma in mace ne to kuma za ka cire ta'u eh sai ka ce salasu niswatin salasun ra'atin saboda imra'atun muzakkar ne eh mu'annas ne afwan ko to tunda mu'annas ne shi adadin sai ka cire ta'u ba za ka ce salasatun ra'atin ba a ƙa'idar larabci sai dai salasu imra'atin salasu talibatin ko salasu talibatin saboda talibatin ma'annas talibat jam'in ma'annas to wannan ita ce ƙa'ida to sai suka ce inda haila ake nufi cewa su yi lissafi da haila to ba haka za a faɗa ba za a ce walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha qur'in eh da haka aka faɗa to qur'in ya zamo mi jam'u haidatin an gani sai zamo kenan babu wata mafita dole za a fassara shi da cewa haila uku babu wata mahita to amma sai zan ba a yi haka ba to wannan ita ake kira da ƙarinatul lafziya saboda kaga wannan karatun da wannan dalili da su malikawa da shafi'a suka kafa kaga ta fuskan mi lafazi ne saboda in ka dibi lafazin za ka ga sala kaga lafazin ga ta'un nan kana gani to wannan ya daga cikin dalilin su sai suka ce lalle tsarki ake nufi ba haila ake nufi ba ba jini ake nufi ba saboda haka da tsarki za a yi lissafi ba da jini ba to shine ya ce ذكر التاء في العد والحيضة حذفا جائي أما إن هيل أكي نفي to hasfan ja'i lalle dole ne a zo da shafe ita ta'un din ba za a tabbatar da ita ba to tabbatar da ita anan shi ya nuni kan cewa lalle mi ƙuru'in din nan jam'u tsohrin eh kenan tsarki ake nufi yawwa tsarki ake nufi ba ba jini ba to amma su alharafiya ba su sallama ba sun ce muna da ja eh mu ma muna da tamu karina labziya a cikin ayar to ga karinar tasu wal hanafi shi kuma almajira al-imamu abu hanifa sai suka ce alma'ana lahu lafzani ai ma'anar yana da lafazi biyu ne yana da lafazi biyu shi lafazin ƙuru'in ɗin nan yana da ma'ana guda yana da lafuzza guda biyu wani zubin a kawo shi muzakkar wani zubin a kawo shi mu'annas ina ba ta rangani gani sai suka ce to nan a ayar a abin da kun ka faɗa mun sallama mun yadda amma ai kuma wani zubin yakan zo kuma a madadin a matsayin kuma mu'annas a ambaci ƙuru'in ɗin kuma ana nufin jini suka ce akwai irin wannan a larabci kamar lafazin alhalu eh lafazin alhalu kaga yakan zo muzakkar yakan zo mu'annas kakan ce hazal halu wannan hali wannan yanayi da ake ciki kuma kakan iya cewa hazihil halu kaga in kace hazihi ka mai sai mu'annas in kace kuma hazal ka mai sai to ka gani to sai suka ce irin wannan babin ne yakan zo mu'annas yakan zo yakan zo muzakkar saboda haka anan a ayar ya zo ne a ainihin muzakkar din amma kuma ba ma'anar ake nufi ba ma'anar da ake nufi jini ake nufi sannan suka ce akwai inda za a samu ma'ana guda kuma ta zamo tana da malafazi biyu Eh, kamar jasadun jiki haka kuma akan ce jussatu shi ma ana nufin jiki haza jasadun wannan gangar jiki ne kuma akan ce hazihi jussatun duk abu ɗaya ake nufi kaga ma'ana ɗaya ce amma lafazi mi kamar wancan shi ma kaga hazal halu hazihil halu kaga lafuzan biyu ne da muzakkar da mu'annas amma kuma ma'ana ma'ana ɗaya suka ce to irin wannan babin da Allah ya ce salasata ƙuru'in ɗin nan to a nan ya zo ne muzakkar an gane amma kuma ba ma'anar ta muzakkar ɗin ake nufi ba ta ta'anisi ake nufi saboda haka salasata ƙuru'in jini ake nufi to shi ne ya ce muzakkarun yakan zo muzakkari wa diddu kuma wani zubin yakan zo kishiyar muzakkari shi ne mu'annas to fihi shi wannan lafazin zani duk ma'anonin sun tabbata gare shi eh akan ce ƙuru'un ana nufin muzakkar eh sai ya zama jam'u tsorin kenan akan ce ƙuru'un kuma ana nufin jini mu'annas suka ce to wannan layin ne to kaga su ma wannan kaga karina ce lafziya sun kai amfani da ita eh to amma dai karina su tana da rauni eh tunda wasu wuraren ya zo da wani lafazin daban a ƙara bai zo da lafazin ƙuru'u ba to wa hazihi qara'inul lafziya to irin wayannan su ake kira qarinu na lafazi wanda za a yi amfani da wani lafazi sai a ce to yana yana shiryarwa zuwa ma'ana kaza summa muraduna bi kharijiya to kuma abinda muke nufi da qarinu na waje a wajen lafazi kenan shine wifaku ahadil ma'ana yayi a samu dacewar ɗayan ma'anoni guda biyu da lafazi ya ɗauka man fasala min nassin amma kuma ya yi muwafaƙa ne da abin da ya rabu da shi min nassin daga wani nassi na daban wani lafazin au ƙiyasina ko kuma ƙiyasi da muka yi awil amal ko kuma aikin sahabbai an gane ga yadda lafazi ya zo amma kuma aikin sahabbai ya karkata kan kaza kuma sai zan aikin nasu ya yi muwafaƙa da ɗayan ma'anonin da shi lafazin yake magana a kai ake magana a kansa ko kuma a wani nassi ne daban aka je can wata aya ce aka ɗauko sai aka kafa hujja da ita akan karfafa cewa salasata ƙuru'in tsarki ake nufi ko kuma salasata ƙuru'in haila ake nufi sai aka yi amfani da wasu nusus a waje ko aka yi amfani da ƙiyasi ko aka yi amfani da amalus sahaba to waɗannan abubuwa guda uku su ake kira da ƙara'in kharijiya kenan kaga ƙara'in kharijiya kala uku ne in ma dai su zo bi nassin au bi qiyasin au bi amali sahaba to kowane kuma malam ya bada misalin shi kowanne ya bada misalin shi to ga misalin na farko shine min nassin sai malikawa da shafi'a suka ce daga cikin dalilanmu na cewa salasata ƙuru'in tsarki ake nufi faɗin Allah ta'ala faƙalli ƙuhunna li'iddatihinna an gane? ya ayyuhan nabiyu kenan idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna Allah yace ya kai annabi idan za ku saki mata ko kuka yi nufin sakin mata eh iza tsallaktum ai iza arattum talaqa in kuka yi nufin sakin matanku to sai Allah ya ce faɓalliƙuhunna li'iddatihinna ku sake su wato a cikin lokacin da za su fara idda sai malika suka ce to za mu tambaye ku ku alhanafiya wane lokaci ne shari'a ta ce a saki mace wane lokaci ne in ba ta cikin jini eh in ba ta haila ko ba lokaci aka ce a saki bata ba eh to shi ne ma'anar li'iddatihinna ai liwaƙati bada'i iddatihinna ku sake su a lokacin da za su fara idda to kuma can shari'a ta ce in za mu yi saki mu sake su lokacin da ba sa cikin jini to sai zan kuma mun sake su lokacin da za su fara idda din sadda shari'a ta ce mu sake su cikin tsarki kenan wannan ya nuna mi kaga da tsarki za a lissafi tunda an ce a sake su cikin tsarkin me ya hikimar da ta sa aka ce a sake su cikin tsarkin saboda dan a yi lissafi da shi kaga karina kharijiya kenan eh tunda ko ku alhanafiya ba ku yadda da a sake mace cikin jini ba su ma in sun ka zo ga wannan aya fa tsalliquhunna li iddatihinna abinda suke cewa kenan a sake su lokacin da za su fara idda shine lokacin da suke cikin tsarki ko ba a kwanta da su ba to shine mala ya ce lana fi kharijin to wannan yana daga cikin dalilin mu amma a wajen waccan aya kaga waccan aya daban ita ba wannan sura ma bata hada su ba waccan suratul baqara wannan kuma suratul talaki to kaga karina mi kharijiya to kaga min nassi kenan tunda ayan nassi ce ayan nassi ce ko to ma ba da hule gairina amma su alhanafiya sun ce a ayar da ta biyo bayan wagga mu kuma ita a dalilin mu eh su kuma ba su yi hujja da wannan aya ba sai suka ƙetare ayan sai suka je ga ta gaba gare ta ita ce wallahi ya isna min almahidi min nisa'ikum in irtabtum فعدتهن ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر واللائي لم يهد to su kuma hujja suke nan to za mu je yadda suka yi hujjar ayin mala ya ce haisu umirna dalilin da yasa ku muka yi hujja da wannan aya cewa fa tsalliquhunna karfafa ce akan ra'ayinmu na cewa salatu qur'in tsarki ake nufi saboda umirna bi talaqi an sake mu da cewa mu saki mata haisu lokacin da la ta'akhira inda babu jinkiri lil iddati ga fara idda din shine tsarki shine mala yace fi tuhuri jala kuma hakan yana bayyana ne a cikin tsarki saboda ba a yadda ka saki mace tana cikin me jini ba to kenan da Allah yace a sake su a cikin tsarki kenan kaga da tsarki za su fara bi za su fara lissafi shi yasa an ga ce a sake su cikin tsarkin an gane eh shine hikima to shi yasa a malikiya wannan tsarkin za a fara da shi eh zai zama daya wanda mun yi wannan karatu dai a baya mun yi wannan karatu to wal hanafi su kuma almajira alimamu abu hanifa suka ce a'a mu hujjanmu ba wannan aya ba ku ƙara ba gaba ai akwai dalili na nan tahi shi ne baɗin allah ta'ala wallahi ya isna min almahidi min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahid suka ce to faɗin Allah ta'ala wallahi lam yahidn kaga qad baddala ashhuran anil haidi tu'at anan da aka zo tunda mata daban-daban ne akwai masu jini sai aka ce su za su yi lissafi ne da bi a wurinsu da haila haila uku to akwai waɗanda su kuma ba sa jini su ne ayan take magana a kansu wallahi ya isna matan da suka yanke tsammani minal mahidi daga ganin jini kaga anan sai suka ce Allah bai ce mina tsore ba ba a ce matan da sun yanke tsammani da ganin tsarki ba sai aka ce suka yanke tsammani da ganin jini min nisa'ikum daga cikin matanku imma dai ko don yanayin yawan shekaru ko saboda rashin lafiya to shi ke sa mace ta yanke tsammani daga ganin jini sai aka ce kuma wallahi lam yahid su kuma su ne ƙanana saboda ƙarancin shekaru ba su kai su fara haila ba to sai Allah ya ce kaga can da mi an ka ce su yi kaga haila uku to amma tun da babu haila kaga yanzu dole a sama musu mi wani abu wani abu ko dole a samu musu madadin haila din to da an ka da an ka tashi kawo madadin haila din sai aka ce shine mala yace qadib badala ashkuran sai aka ce fa iddatuhunna thalathatu ashhurin aka ce za su yi wata nawa wata uku to shine mala ya ce anil haidi kaga sai an ka musanya shi daga hailar tun da yanzu hailar ba ta zuwa wani dalili ya sa ba sa ganinta sai aka ce to su ɗauki mi watanni kenan mine ne asali haila kaga haila ita ce asali mine ne kuma albadal kaga kwanaki watanni uku ko su ne badal to shine sai suka ce fadalla annal haida anan kenan yayi nuni cewa haila aslul idadi ita ce tushe game da idda da ba ita ce tushe ba to da cewa za a yi wallahi ya isna minal minat tuhuri sai a ce waɗanda sun ga yi tsammani daga samun tsarki to ƙarshe sai a ce fa'iddatu hunna salatu tsori sai ya zamo kaga tsarki a nan ya zamo al'asal su kuma watanni uku sun zamo badal a kansu kun gane dalilin nasu yawwa to musanya kwanaki a madadin haila to shi ya nuni cewa kenan haila ita ce asali wajen wajen idda to su kuma kun ji hujjarsu kaga ita ma wanda ana kiranta qarinatun kharijiya kaga su ma sun yi amfani da mi da nassi eh su ma sun yi amfani da nassi da an ka tambaye su aka ce to ku ba mu misali cikin wasu dalilan sai suka ce muna da misali mislat mislatayn mumin ga misalin taimama liman lam yajidi ga wanda bai samu ruwa ba ni shari'a ta ce falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba mutum ne zai yi waka ko zai yi alwala al'asal shine ya nemi mi ruwa to sai zan babu ruwa sai aka ce ya je ya nemi ƙasa ya yi mi kenan wurin tsarki menene al'asal ruwa kaga ƙasa ta zamo to suka ce haka ita ma haila ita ce al'asal wajen idda shi yasa da wani mani'i ya zo baiwa a ganta to sai aka karkata sai aka zo gami ga watanni eh eh eh suka ce to wannan shi ne dalilinmu to amma an ba su amsa akan wanda misali da suka kawo amsa shine akwai bambanci tsakanin wanda an ka ce ya taimama in bai samu ruwa ba da matar da in ba ta ganin jini ta yi lissafi da kwanaki ina ba ta gane saboda shi wanda aka ce ya taimama ai farko ruwa an ka ce ya nema kuma nassi ya zo kaga akwai nassin da ya ce a yi amfani da ruwa ko sannan kuma da aka samu mani'i na rashin ruwan kuma sai aka ce to a koma gami ga taimama ga ƙasa kowannensu yana da nassi mai zaman kansa suka ce to amma shi jini babu wani nassi ƙarara sarihi da ya umarni da shi cewa a fara idda da shi ko a yi lissafin idda da shi asalin babu babu kun gane bambancin an batun shi a wannan aya wallahi ya isna min al-mahidi ba ana magana ne akan iddarsu ba a ana magana ne akan sababin iddat a gane abin da ka sa a gama idda da shi alamomin da ke nuna cewa mace ta gama idda shine jini to shi ne Allah ya ce wallahi ya isi da minal mahidi saboda sai jinin ya zo da to sannan ne ake magana me sannan ake magana idda ɗin yawwa sai jinin ya zo in bai zo ba kaga ba za a yi magana ba matuƙar ana tunanin akwai shi to babu wani nassi da ya zo ya ce a'a mata su yi amfani wajen lissafin idda da jini amma kaga ruwa akwai akwai dalili to kaga misali ne wanda yake ya sha banban ya sha ya sha banban wallahi ya isna min almahidi anan a wannan jimla kadai ba tana magana ne akan al'ada ba tana magana ne akan wani simfi na mata da ba sa ganin jini saboda wani lalura na tsufa ko rashin lafiya sai aka ce to fa'idatuhunna thalathatu ashhurin in za su yi lissafin idda tun da jinin da shi ne zai zamo alamar da za a yi lissafi da shi babu shi da sai su yi amfani da watanni guda uku sau da haka sai aka ce to wannan karina taku karina ce da ifa eh tana da rauni ba ta da ƙarfi saɓanin karina su malikawa faɓalli ƙuhunna li'iddatihinna da fassarar da suka yi mata da ta alhanafiya din duk ba bambanci kowa ya yarda da cewa in za a sakin mace ana sakin ta ne cikin tsarki babu babu ja akai kuma wannan gaga ayan karara ne saboda ga wasu nusus can da suka yi tahaziri suka yi hani kada mutum ya saki mace in tana cikin jini kaga shi akwai nasi to shi yasa a nan ƙarinar su malikiya da shafi'iyya ta fi ta fi ƙarfi eh shi yasa ta fi ƙarfi to wannan su ne alƙara'in eh asalasa ko mun ji menene eh allafziya ko sannan mun ji mun ji alkharijiya e na kiyasi su da bai ambata ba ke nan su na kiyasi a a na siyaki kai za su iya shiga cikin na lafazi tun da raba abinda ake nufi da siyaki shi ne yadda aka ɗora alfaz na shi nasi an gane yawwa amma kuma zuwa gaba zai kawo misalansu to sai ƙiyasuna haka kuma daga cikin dalilan malikawa da shafi'awa shine na cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalath qurun tsarki uku ake nufi bayan sun yi amfani da karina lafziya sun yi amfani da karina kharijiya ko to haka kuma sun yi amfani cikin karina kharijiya sun yi amfani da kiyasi shi ma kiyasi yana cikin karina kharijiya shi ne ce kiyasu na kiyasinmu da muka yi wa shafi'iyi biljarri haka da kiyasin almajiran al'imamu shafi'i shi ne al'iddatu shine al'idda al'idda min al'ibadati idda tana daga cikin mai ibada wannan iddar da aka ce mata su yi ladawa Allah zai ba su kila da yawa su ba su haka ba idan aka sakin mace za ta yi idda kowace iri ce to wannan iddar ibada ce lada za a dinga rubuta mata ba wai al'ada ba ne an gane eh bautan Allah ne to sai ce a fahaidan shi kuma haila udda an lisafe shi min mayo na fiha shi kuma yana daga cikin abin da ma ke kore ibada shi yasa za ka ji an ce in mace na jini katta ya sallah kaga ta kore haila ta kore sallah ke katta ya azumi ta kore azumi katta ya dawafi an gane? to kaga anan haila ita kenan ba ibada ba ce amma idda ibada ce don haila da ibada ce to ya za a yi ta kore ibada saboda haka falatu wadda fihi shi yasa ba a bayar da ibada fihi cikin al'ada sai a ce in mace na jinin al'ada ba sallah ba azumi ba dawafi da sauran ibadu babu to wa aula an bihi tu'adda to kenan kaga wannan shi yafi cancanta a ce ita ce ma ibadat in ita tana kore ibada to ya za a yi a ce ita hmm? to kaga ku alhanafiya da kuka ce salasu ta ƙuru'in umarni ne allah ya yi tun da umarni ne kuma aka ce mata su ya zamo ibada ko ba haka ba to cewaku ta yi lissafi da jini to kamar kuna tabbatar da cewa mace ta yi wani abu saɓanin ibada shine jini to abin da ya hida cewa da umarnin shine a ɗauka cewa salasta ƙuru'in ɗinnan tsarki ake nufi saboda shi tsarki yana kore ibada balma da shi ake bi shi ake ibada to kaga wannan kiyasi ne to wannan kiyasi ne shi yasa ya ce wa aula an bihi tu'adda eh taɗin nan da zamma da rufu'a to kaga shi ya fi cancanta a ce to ita ce da ita ce ibadan ita ce ibadan kuma da ita ce za a bauta ma Allah da ita wato kamar su malikawa suna ganin cewa haila ba, ba, ba ibada ba ne in mace ta ga jini to za a rubuta mata lada ba saboda mi ba ibada ba ne ɗabi'a ne daidai yake da kana jin hitsari ka je ka yi hitsari kana da lada sai dai in kayi wani abu bayan fitsarin da shari'a ta umarce ka na tsarki da sauransu ko sai a baka ladan shi shi amma ladan fitowar fitsari babu shi to haka ladan fitowar jini ga mace babu to tun da haka ne to ta ya za a umarci mace ta yi abin da babu ta ba tun da an ce faƙalli ƙuhunna a ya tarabbasuna bi an fusihinna ya tarabbasuna ɗin yana ɗaukan ma'anar umarni kamar an ce lalle su zauna ba tare da maza ba salasata ƙuru'i kaga kenan ana magana ne akan wani abu da ya shahimi bautan Allah to abinda ake tabbatar da ibada da shi shi ya kamata mu fassara lafazin ko ko abinda ma ke kore ibada to kaga kenan ya tarabbas da salasta ƙuru'in kaga tsarki ake nufi to ƙiyasi ke ne to duk da haka dai sun dai ƙara ja har yanzu ba su sallama ba to amma nan za mu kwana in mun dawo sai mu ga su ma nasu ƙiyasin su ma sun sake yin ƙiyasi eh har yanzu dai suna nan kan baka su cewa salasta ƙuru'in haila ake nufi to haka malamai ke aiki eh to duk irin wayannan hukunci hukunci da kake gani cikin littattafan fiqh ta wayannan hanyoyin ake bi ana fitar da su to amma jahili wanda bai karatu ba sai ya dauka kaman eh son zuciya ne ai eh eh to wannan kenan to Allah ya mana jagora eh sai mu kwana anan insha Allah in mun da sai mu tashi wal hadafil qasdu bi hastibra'u wal haidu fil urfi bi halbara'u to su ma dai sun kawo nasu kiyasi wanda har yanzu dai su dai ba su sallama ba duk hujjojin nan da kuma martani da ake musu in suka kawo wannan ba a karɓa ba su ma sai su kawo wani dalili na daban to wannan shi ne kaga shi ma kiyasi ya zama ƙarina kharijiya tunda wannan kiyasi da suka yi na cewa al'ada ibada ce haila ba ibada ba ce kaga bai cikin nasi yawwa kiyasi ne sun kai tunda za mu ga a shi tsarki ana bayar da ibada da shi ta kuma al'ada ana hana a yi ibada da ita to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah